alaikum mabuta sauraron radio barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da shirin da muka yi ma suna da ilimi da fahimta su ne tafarkin rayuwa ko mana na'am jagora su ne jagororin rayuwa su ne tafarki a kan makallahu to ai an ce jagora bisa tafarkin ka a samu kana da jagora ok to Allah ya sa Allah ya taimaka eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san hanyar Madina amma sai da ya doki dan jagoran da zai kai su ma dubu kuma dugu wanda zai kai su hanyoyin da ba a sani ba Allah ya yi wani Abdullahi ibn Urayqit da wannan malamai suka kafa hujja cewa ana iya ɗaukar kafiri cikin wani abu wanda za a amfanuwa da shi in ba zai cutar da musulunci ba in kuma babu musulmin da zai iya ba to Allah ya mana jagora amin amin a agar makallahu yanzu mulkutar da mu- za mu je kai tsaye To.
bayan mun gano cewa akwai muhkam akwai mutashabih na alqur'ani na'am sannan kuma mun ga cewa akwai lokacin da muke zuwa mu ɗauki qur'ani yahi yawan istimali na wannan abubuwa na'am to yanzu muna son mu ga cewa wata ran mutum yana iya ga wani abu cikin alqur'ani sai ga kamar fa abin nan akwai dan cin karo na'am shine suke kira cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani akwai abinda ake cewa al jam'u baina muhimut ta'arud shi al qur'ani ba zai karyata al qur'ani ba al qur'ani ba zai karyata sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ingantatta ba Eh.
sai dai idan kana da karamar fahimta Mm.
kana buƙatar ka san yaya ne za a hada ayoyin Eh.
wannan kuma dole sai ka koma ma malamai to shi yasa zamu dan bada misalai kaɗan yadda zaka iya fassara wata aya da wata aya don ka fahimci inda aka sama gaba misali idan muka zo kaga eh, ranar tashin eh, alkiyama Allah ya nuna cewa idan aka yi kiyama fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu Sa'alu.
idan aka yi busa cikin kaho fala ansaba bainahum babu dangantaka tsakanin mutane haka to alhali ko sai ce ranar tashin alkiyama fa idza ja'ati sakha sai ce yawma yafirru almar'u min akhihi mutum zai gudu ya bar dan uwansa wa ummihi ya bar mahaifiyarsa wa abihi da babansa wa sahibatihi da ma'abuciyarsa matarsa kenan wa banihi da ƴaƴansa to ya ce babu dangantaka alhali kuma nan kuma ya ce kana da uwa kana da kaza kana da ko ya tabbatar dangantaka to nan sai a nuna maka cewa a abinda ake nufi da shi shine cewa dangantaka ba ta da amfani amfani abata da fala an fa wato da yace fala an saba bainahum kenan fala an saba an nafi'a shi yasa kaf- kafirai yace iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa- wato wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab kaga alaƙoƙi sun yanke tsakankanin su dan nan da yace fala an saba bainahum nan yana nufin mai amfani amma banda ta masu imani ta masu imani tana amfanin su an gane ko sai zamanto an yi taksisin ta domin yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatahum wama alatnahum Min min amalihim min shay idan zurriyarka ta yi aiki nagari ka yi aiki nagari kana hawa na sarma misali na goma a aljanna sai Allah ya ce to zurriyarka tana hawa na bakwai ko na shidda a kai ta can kaga annasabo yayi amfani anan an gane ko shi yau fa an saba bainahum yawma idhin yace wala kama wala yatasaaluna ba za su tambayi juna ba alhali kuma sai yace waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal hum al-yawma mustaslimun wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun kaga kafirai sun tambayi juna sannan kuma su masu imani su ma za su tambayi juna Fa- wa- wato abin nan wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa qana azabas samu to ya zamu yi da wannan sai mu ce maka a inda an ka ce maka wala yatasaaluna lokacin da aka yi busa ba a yi hisabi ba shi yasa ce fa idza ja'atis sakha in aka yi busa kafin a yi hisabi ba mai tambaya wani amma lokacin da za a kama hanya ta wuta nan na da Allah ce waqifuhum innahum mas'ulun nan ne wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaaluna bayan an kama hanya kenan ana nufin ba za su tambayi juna ba lokacin da aka yi busa ba za su tambayi juna ba kafin a yi hisabi bayan an yi hisabi yan wuta za su tambayi juna yan aljanna za su tambayi juna na'am akar makalla wannan abin da ya shafi muhimmin ta'arud ya kasance ne da zamanin mutaakhir ko kuma tun lokacin a sahabbai akwai littattafai da dama tun zamanin sahabbai in ka diba cikin fathul bari zaka ga ibnu abbas an yi masa tambayoyi akan irin waɗannan ya bada amsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai sun taba tambaya akan irin waɗannan abubuwa yace to su bar kutsa ma abubuwan da ba su sani ba saboda qur'ani ba a sabkar da shi ba dan ya karyatar da sashen shi akan sashi Haka.
da sauran abubuwa amma dai malamai sun yi littattafai kuma akwai mas'aloli da dama waɗanda mun fara gabatar da su a sunna tv eks an gane ko eh, insha Allah ta'ala za mu fitar da kamar mas'ala dai za su kai kusan dubu biyu akan irin wannan in Allah ya ba mu rayuwa da iko amma zan faɗa ma ɗaliban ilimi littattafai saboda su koma zuwa gare su daga cikin littattafan da ke da amfani a wannan babi akwai daf'u ihamil iftirabi an ayatil kitab na Muhammad al-Amin Shankiti akwai as'ilatul Qur'anil Karimi wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi sannan akwai fawaid fi mushkilul Qur'an na Izzuddin Abdul Salam Sultanul Ulama sannan kuma akwai izalatul ilbas an kalami rabbin nas na ustadu Dr. Ahmad Al-Khatib Al-Misri mutum zai samu mas'ala sun kai dubu biyu akan wannan ga ta'wil mushkilil qur'an na tawil mushkil Qur'an na Ibn Kutayba duk da yake shi yana da wahala saboda ba murattabu hasba suwar yake kuma ba mutaqaddim ne Yawwa.
sosai haka wannan zai dan ba mutum wala na'am akar makalla sai kuma abin da ya shahi jam'ul ayat fi mawdu'in wahid jama'ul ayat fi mawdu'in wahid abu ne mai kyau Mm.
zai taimaka ma mutum wajen tafsirul Qur'ani bil Qur'ani kuma yana taimaka mutum wajen tafsirul mawdu'i Mm.
yanzu misali sai in ɗauki ayoyin da za su magana kan ƙasa a cikin alkur'ani to kaga ayoyin da suka yi bayani kan ƙasa suna da yawa sai in kasa su gida biyu ayoyin da suka yi bayani kan halin ƙasa a duniya da waɗanda suka yi bayani kan halin ƙasa a lahira kaga sai in san menene ƙasa adadin ƙasa nawa ne kaga bakwai ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna ƙasan nan da Allah ya halicce ta akwai sai da tana ri- eh, tana motsi tana motsi tana jijjiga sai Allah ya saukar da duwatsu harrawasiya arrawasiya kaga sai ka gane ga yadda take sannan kasan nan Allah ya halicce ta saboda ta zamanto matattara alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwatan kasan nan ta nan zamu samu abinci ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan ta zamanto kamar shimfida was samaa bina'an wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sai ka tattaro ayoyin da suke magana kan kasa ayoyin da suke magana kan sama ayoyin da suke magana kan mala'iku ayoyin da suke magana kan ubangiji ayoyin da suke magana kan lahira ayoyin da suke magana kan aljanna ayoyin da suke magana kan matan aljanna misali ayoyin da suke magana kan inuwa aljanna ayoyin da suke magana kan yan wuta ayoyin da suke magana kan abincin da ke cikin wuta ayoyin da suke magana kan nau'in abin da ke cikin aljanna sai ka samu maudu'i he da dubu haka ne ake fitar da maudu'ai to kenan kaga sai ka tattaro ayoyin da suke magana kan wani annabi misali mu dauki annabi Musa Mm.
sai mu ɗauko ayoyin da suke magana kan shi kaga sai mu samu labarin annabi Musa game da yanzu cikin alkur'ani can an ce kaza can an ce kaza yana cikin at-tafsirul mawdu'i saboda mawdu'i ne muka ɗauka kuma yana cikin tafsirul qur'an bil qur'an domin za mu bayyana dukkan mas'alolin ne da ayoyi na alkur'ani na'am na'am ina fata an fahimce ni to wannan yana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen tafsiri sosai kwarai da gaske Na'am.
na dan bada misalai na'am malam bancin abin da ya shahi tafsirul mawdu'i Na'am.
ah, Da- muna son mu san al-muta'alliqat misali to almuta'alliqat abinda kice ma almuta'alliqat sune idan aka kawo kalima tana da abubuwan da take buƙatuwa zuwa gare su Eh.
zaka iske wani lokacin galibi ba a ambace su ba a nan amma ana buƙatar su yanzu misali da Allah ya halakar da fir'auna ce wato fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula sai ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a cikin wancan abu da aka bada bayani na halakar fir'auna la'ibratan akwai abin daukar wa'azi liman yakhsha ga wanda yake jin tsoro yake jin tsoron mi sai aka yi shiru Mm.
ba a kawo ba to kaga ana buƙatar maf'ulun bihi shi yasa ɗaya daga cikin malaman Libya Ibrahim Rufaida in ban manta ba yayi wani littafi wato magister kinsa da ya bincike a ƙasar Misra shi dan Libya ne al, al, wato al-hadfu fi asalibil lughati al-arabiyya yadda ake hasfu ana hasfukin kaza ana hasful jumla ana hasfu kaza to ta nan zaka gano al-muta'alliqat kenan yanzu misali ya zance sai in ce liman yakhsha ga wanda yake jin tsoro yace jin tsoro mu yake jin tsoron azabar lahira domin sai Allah ya kawo azabar kafirai yake cewa inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah lalle ga bayanin da anka bayar na harkar da fir'auna an gane ko to kuma koko da mutanen da suka gabace su can a cikin suratul hud akwai abin lura liman khafa azabal akhirah ga wanda ya ji tsoron azabar lahira shine maf'ulun bihi wanda aka shafi to shi shi ake kira al-muta'alliq domin idan ba haka za ka yi ba ba za ka iya fahimtar fassarar alkur'ani ba to kaga ko a fi- cikin kissan Musa ma da ta zo cikin suratul zariyat sai ce wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin ati min kunhi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu kafin wannan a cikin kissa ta annabi lutu sai da yace wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim azab al alim kina azaba mai radadi na lahira kenan to kaga kenan wata rakna fi qissati Musa aidan ayatan lil ladina yakhafuna al-azab al-alim ina fata an fahimce ni sai zaman to kenan na azaba ake nufi ko ta duniya ko ta lahira dukkan su suna iya shiga ko kuma liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah domin mai jin tsoron Allah shi ke jin tsoron azabar duniya shi ke jin tsoron azabar lahira ko liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron wuta kenan mai jin tsoron wuta shi ke jin tsoron sabon Allah shi ke jin tsoron Allah ina fata an fahimce ni kenan sai kai at-talazum baina wato al-muta'alliqat muna da muta'allaqat al-mahzufat kan ka misali na addu'a misali na'am eh to shi addu'a ba muta'alliq bane Mm.
shi yana daga cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani addu'a Mm.
domin eh, kafin eh, bon bari mu taidai akan shi yanzu idan muka zo addu'a addu'a addu'a cikin alqur'ani shi idan mutum ya addu'a me yake so a karba a karba ko to sai mu kalli addu'o'in da duk sun ka zo cikin qur'ani da waɗanda suka yi su da na musulmai da na kafirai wacce ce an ka karba wacce ce ba a karba ba sai mu yi tafsirul qur'ani bil qur'ani Mm.
misali annabi ibrahima ya roki allah ya ce rabbana eh, wa ba'ath fihim rasulan minhum ya rabbi ij'al hadha albalada aminan yace allah ka sanya makka ya zamanto gari mi amin da amintacce sai Allah ya ce li ila fi quraish ila fihim rihlatash shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi mi at'amahum min ju'in wa amana wa amanahum min khawf Allah ya ba su aminci sai wannan ya nuna maka cewa ashe addu'a annabi Ibrahim an yi mi an karbi an karbe ta tunda Allah ya ce ya ba su aminci Haka, haka.
wa idh ja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amnan mun sanya shi wuri ne wa man dakhalahu kana mi kana aminan Allah ya umurni a bashi tsaro kinan kaga sai zamanto Allah ya karbe addu'a annabi Ibrahim eh warzuq ahlahu min ath-thamarat Allah ka arzita mutanen shi wa- wato da ath-thamarat an gane ko ko warzuqhum min ath-thamarat la'allahum yashkurun a cikin suratu Ibrahim tunda nan muna bakara ne ah to an arzitar da su ko ba su ce Allah ya ce a'a wa qalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan shin ban yujibu yuba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna shin ban mu tabbatar musu ba da cewa mun ba su harami amintacce kaga an karbi addu'arsa sannan yujiba ilaihi ko tujiba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ana kawo samarata a wajen shi kenan kaga ya nuna Allah ya arzitar da su haka kenan kaga ya nuna Allah ya karbi addu- addu'a annabi rahima sannan yace ehm yake cewa annabi ibrahim ya addu'a ce rabbana ya ubangijinmu wa ba'ath fihim rasulan minhum Allah ka taro musu da manzo daga cikin su ko ba haka ba yatlu alaihim ayatuka wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Allah yace Allah ya taro ya turo manzo ah sai Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah ya taro a cikin ummiyina rasulan manzo a cikin su kaga addu'a annabi ibrahim ta samu mi ta samu karbuwa Ja'akum rasulun min min anfusikum laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim kaga Allah ya karbi addu'a annabi Ibrahim da wannan malamai duk da yake ba nukta mu bace suke cewa babu wani mutum wanda ya taba yin addu'a Mm.
wadda ta fita annabi Ibrahim don wasu na cewa addu'a ta annabi Musa ita ce ta fi girma don ya roki Allah Allah ya sanya Haruna ya zamanto annabi an bashi annabta kenan ko kaga addu'a ce mai girma sai malamai suka ce a'a ta annabi Ibrahim ta hi don shi ya roki a tado manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma Allah ya karba kenan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi wato annabi Harun ina fata an fahimce ni Haka.
to wallahu ta'ala alam to wannan mun bada misali kenan duk inda ka ji an yi addu'a cikin Qur'ani sai ka tai ka duba shin an karbe ta ko ba a karbe ta ba waye yi ta musulmi ko kafiri addu'o'i suna nan cikin Qur'ani barjat barjat barjat amma ko wata ran malam za mu iya ganin cewa tasrihan ba a ce an karba ba amma tana yiwa an karba Eh, to Kamar wa- misali idan muka doki kissa ta annabi Musa Na'am.
lokacin da yake cewa walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi an yahdini Sawa as-sabil.
talat walamma warada ma madyana na'am shi wannan za a iya cewa an karba karbawa ai akwai sarihan wanda yazo cikin Qur'ani akwai wanda Eh.
mutadamminan ne Eh.
ko mutadammanan kenan akwai karbawa daga ta ga fili ta zo ina fata an fahimce akwai karbawa da kuma a'a cikin ma'ana ne za mu fahimci in mun hada ayoyi tabbas an Cewa karbe an ta karbe ta.
eh wannan shine ya kamata mu fa- Haka.
mu fahimta yawa aka roga lafiya alkai tunda in ka duba bari ma in baka misali kaga ga wala mawara da ma a Madina ta nuna cewa ya kai Madina kina an shiryar da shi tunda har ya kai Madina amma ta fuskar ma'ana muka fahimce shi amma akwai sarihi qala rabbi shrah li sadri annabi Musa ce rabbi shrah li sadri sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kas- kathira innaka kunta bina basira sai ce qala qad utita su'laka ya Musa an duk baka tambayoyin nan.
to duka kaga nan ya hito sarihi kenan don saboda mu gane bambanci tsakankanin su eh aka roga Allah idan muka doki alkaifiyat wajen abin da ya shafi tafsiri shi alkaifiya yadda abu ya faru mun ba da labarin Allah cewa agara kana ala fir'auna an nutsar da fir'auna to ya aka nutsar da shi koma cikin shu'ara da Yunus kaga yadda aka nutsar da shi ina fata an fince ni ko kuma alkaifiyat sai abu ya zo dunkule sai Qur'ani ya faɗa maka ga yadda yake a cikin suratul baqara Allah ya ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan ko wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan ina fata an tunda imamu abu ja'far da abu amr da imamu yaqub sun karanta wa adna wa'adna mun yi alkawali wa adna can wa adna mun yi ma Musa alkawali Shi kuma ya alkawali.
wa adna mun yi Musa da alkawali da Musa mun yi mai alkawali ya zo shi kuma ya cika kuma ya ya zo zo, mm.
ko kuma wa adna a'a mun yi alkawali da shi karfafawa ne saboda wani lokaci fa'ala tana nufin kawai aikatawa Akida.
malamai sun yi taujihul qira'a to almuhimu dai Allah ya ce an yi alkawali da Annabi Musa 40 lailatan kwanaki guda 40 ko Eh.
darrai guda 40 dan ka wani waje ya ce lailatan dare na aka nuhi mallan ka san wani sai ya zo ya ya kutsa eh to na arba'in ya ce amma a cikin suratu wato al'araf sai ya bayyana cewa arba'in din nan ba jere suke ba jere suke ba.
wa wa'adna musa salatina lailatan ko ko wa wa'adna musa salatina lailatan tunda mun ce imamu abu ja'far da abu amr ibn al-ala da yaqub sun karanta wa'adna to wa wa'adna musa salatina lailatan ko wa wa'adna musa musa salatina lailatan wa atmamnaha bi ashrin ashirin.
kenan kaga can talatin ne sannan aka kara mai da goma sai ka gane alkaifiya can a cikin suratul bakara an zo su an zo da su a jumlace amma a cikin suratul a'raf an bayyana kaifiyar su Kaifiyar 30 ne su haka.
sannan aka kara goma wallahu ta'ala sai a'lam kuma az-zaman wal makan to az-zaman wal makan shine a faɗi abu amma ba a faɗi za- lokacin da aka yi shi ba kuma ba a faɗi wurin da aka yi shi ba Eh.
to kaga ana bukata a san a wani wuri ne misali Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah sai ce mi ubangijin halitta ubangijin halittu to ina ne ake ma Allah godiya nan yayi shiru Mm.
amma idan ka koma wani wuri sai ya nuna maka cewa da duniya da lahira su ne wuraren da ake wato gode ma Allah walahul hamdu fil ula wal akhirah kaga godiya tana ga Allah fil ula wal akhirah a duniya da lahira ina fata an fahimce ni sannan kuma a cikin suratul l- l- l- saba sai ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah kaga Allah yana go- ana gode masa a lahira Haka.
gashi nan kuma masu imani za su gode mishi mala'iku za su gode mishi wa Na'am.
qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur Na'am.
da sauran ayoyi sannan kuma to a wani wuri ne a wani lokaci ne sai yace fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna ashiyan da safiya wa hina tuzhirun da lokacin hantsi kenan wani kowane lokaci ana gode ma Allah sai faɗi lokutan da ake gode ma Allah haka.
to kaga na az-zamanu da al-makanu kenan an faɗi abu ana buƙatar a san a wani wuri ne Mm, an faɗi abu ana buƙatar a san wani lokaci ne haka ina fata an fahimta haka Mm.
yawa to idan muka ɗauki al'amur wannan cikin abin da shahi a tafsirul mawdu'i to at-tafsirul mawdu'i misali in muka ɗauka al-amru wan nahyi al-amru shine an kai umarni in an kai umarni me ake buƙata
a biyu umarnin Eh, abi umarni ko to sai Allah ya ce wa idh ja'alna al-bayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahim musalla imamu nafi' da ibnu amir sun karanta wattakhidhu kulika jamhur sun karanta wattakhadhu sun riƙa kenan kaga can an ce an umurce su su yi Mm, ittakhizu kuriqa ku riƙa nan kuma an ce ittakhadhu sun riƙa Mm, kenan kaga nan tafsirul qur'ani bil qur'ani bainal qira'ati ya nuna maka qur'ani ya tabbatar da cewa sun yi imtisalin wannan al'amari haka.
to shi yasa duk umurnin da yazo cikin alqur'ani sai ka dauke su daya biyu uku sun kai umurni nawa sai ka kama su gaba ɗai in kana tafsirin qur'ani ko ka gano qur'ani ya faɗi an aikata su a ƙarara ko ko ta ta huskar ba a ƙarara ba amma akwai ayoyin da in an haɗa su za su nuna cewa an aikata sai ka nuna cewa to an aikata
haka ban sani ba ko an na fahimci fahimta su ni yawwa sai na hani shi ko hani kuma shine in an ka hani mutum me ake so da shi ya bari ya bari ko ba haka ba bari na bari in ji malam bahaushe bani isra'ila Allah ya ce kada su sai da ayoyin shi wa i- wato wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinuna latubayyinunahu lin-nasi Wala satim taktumuna.
wala taktumuna kaga Allah ce ya umurce su su bayyana kuma ya hane su da mi wala taktumuna kar su ɓoye shi a to sun sun ka ɓoye shi suka ɓoye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba haka الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون kaga sun boye ashe busu aikata hanin wato busu hanuba daga hanin da aka aka yi musu shi yasa Allah ce fa nabadhuhu wara zuhurihim kaga sai suka jiwar da shi bayan shi bayan su suka jefar da shi bayan su washtaro bihi samanan qalila sun ka sai dan abu kaga ya nuna maka hanin da aka yi musu Basu busu yi hanu ba ba. Mm.
bal ma ba su ba hadda zurriyar su da ta zo sai ta aikata wannan banna fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arda hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim ardun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu ala allahi illa al-haqq wa darsu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun to daga nan kuma sai ka gane cewa wato zuriyar da ta zo ita ma ta yi banna kuma zaka gane cewa da basu yi ba hanyoyi suka bi da dama yuharrifuna al-kalima amma wadhihi suna canza kalima wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al-kitab wa ma huwa min al-kitab kaga sai su karkata harshen suka sa tsammanin suna karatun qur'anin ko littafin nasu ba littafin suke karatu ba bal ma kuma su daga ciki sai suka koma suna rubutu na ƙarya su danganta shi zuwa ga Allah fa wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyastaru bihi thamanan qalila fa wailul lahum mimma kataba kasabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibuna kaga sai ya nuna maka busu busu bi umurnin Allah ba kuma sai suka bi hanyoyi ga hanyoyin da suka bi sai kai tafsirin wannan wato aya ayoyi da wannan aya kenan duk hani idan ya zo sai kai lalaba shin da aka yi hani in inda Allah ya ce an hanu ko Allah ya ce ba a hanu ba yawa sannan kuma shin misali bayan inda ya ce an hannu ko ba a hannu ba shin waɗanne hanyoyi aka bi in an aikata ya aka aikata abin in ba wato in an bi umarnin Allah shin da aka hannu din kakane aka hannu sannan kuma in ba a hannu ba waɗanne hanyoyi ne aka bi wajen keta wannan hurumin sai ka tattara ayoyi masu yawa daga nan sai ka haɗa maudu'i ka yi tafsirul qur'ani bil qur'an wallahu alam akaramakallahu almajirin malamai muje al'asilatu sitta malam mu bar su a karshe eh su a bar su a karshe mu bar su a karshe sai kuma alqur'ani da muke samu a karma kalla tunda mun yi magana kan abin da ya shahi muhkam da mutashabi da na'am tafsil da abin nan wata nan alqur'ani yana iya zo mana da abu bai fassara mana shi ba yana nufin al-ibham wal idah to kafin al-ibham wal idah akwai wata mas'ala ta annafi annafi na'am annafi korewa annafi korewa idan qur'ani ya kore abu wani lokaci zai kore shi ne gaba ɗai wani lokaci zai kore shi ne yana nufin amfaninsa na'am ina fata an fahimce ni an gane ko yanzu misali mu'tazila da waɗanda ake cewa mu'tazila da khawarij na'am suna labewa da, da annafi in qur'ani ya kore wani abu eh sai su zo kawai su ce to ai babu shi kaza in dai ya race da son ransu misali suna cewa babu ceto ranar tashin alkiyama to sai a tambaye su shin babu ceto mi ake nufi sai ce muka ai an ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ko la bay'a fihi wala khullata wala shafa'a to kaga la bay'un fihi nafiyun ne an kore jinsiya la bay'a fihi ta zamanto ma wato korewa ce sarihiya eh saboda in an kai mai kasara ya fitowa karara mm, sai su ce maka to akwai bai'u ranar tashin alkiyama babu saye da sayarwa babu sai ka ce babu eh ga aya nan ta faɗi
wala khulla akwai abokantaka Babu.
sai a ce babu sai ce to wala shafa'a in ka ce akwai ceto ce maka ya za a yi ka kore ka ketare waɗannan guda biyu ya za a yi ya za a yi ka ketare waɗannan guda biyu mm,
kawai sai ka zo sai ka tabbatar da wannan eh kaga saboda mi sai su maka la annafiya lil jinsi ci mm, to ya za mu yi da wannan sai mu ce musu to tunda mu eh, ahlus sunna muna yin yarda da hadisi kuma hadisai ko sun ci karo da son ran mu inda sun inganta dole da mu aje son ran mu mai aiki da hadisi mm, sai mu ce musu a ai akwai bai ranar tashin alkiyama to sai su ce to ja aya ka san su rigima su a ja aya na su da yan qur'ani eh wala khulla mu ce akwai abokantaka da tashin alkiyama su ce ja aya eh Allah ya ce babu abokaci akwai sai mu ce a kai abba ka gane ba kai abba gane ya kore duka amma sashe yake nufi Haka.
to ina dalili mm, sai mu ce maka inda addalilin mu akwai bai ranar tashin alkiyama ko ma cikin qur'anin ka yi dalilin qur'ani ko eh Eh.
to mu koma cikin qur'ani inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi kaji Allah ya ce ya sai rayukan mu'minai inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum har ma har da qur'ani sun kace anfusu ba ta bukata amwalu ba sai a wuri guda a cikin alqur'ani anan mm, jahidu bi amwalikum wa anfusikum amma nan dai an ka ce inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum mm, Allah ya sai rayukan mutane da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna amma suna da aljanna ashe sai ka ba Allah kanka gaba ɗaya da dukiyarka da matanka da ɗiyanka shi Allah ya baka aljanna eh ayi tunanin kawai ba a yi ma Allah aiki a zauna kuma a shiga cikin aljanna kaga wannan barna ce eh bi anna lahumul janna sai Allah ce yuqatiluna fi sabilillahi mm, suna yaƙi don ɗaukar kal- kalmar Allah fa yaqtuluna wa yuqtaluna ko fa yuqtaluna wa wa na yuqtaluna hamza da kisa yi yawwa su kashe a kashe su ko kuma sashen su ya kashe a kashe sashi wa'adan alaihi alkawari daga Allah haƙƙan tabbatacce fit taurati a cikin at-taura wal injili da injila wal qur'ani da qur'ani mm, sai Allah ce mi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi ku yi bushara da cinikin da kun kai da Allah taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne fi cika alkawali fiye da Allah ai babu shi babu sai ce to fastabshiru ku yi bushara bi bai'ikum da cinikinku kasuwanci kenan ashe an yi kasuwancin nan ina ne za a biyan su ranar tashin alkiyama Mm.
na fata an fahimci ni Haka.
to ka gani sannan yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina tayyibatan fi jannati adn dhalika al-fawz al-azim ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani hal adullukum shin kuna son a nuna muku as-su'alu huna lit-tashwiq kwadaitarwa sawar begi in ji malaman zauri hal adullukum ala tijaratin kuna so in shirya da ku zuwa ga wata wato kasuwanci tunjikum min azabin alim wanda zai tseratar da ku daga azaba mai radadi to ga kasuwancin tu'minuna billahi ku yi imani da Allah kaga an fara ciniki Mm.
tu'minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzo watu jahiduna fi sabilillahi ku yi jihadi dan daukar da kalmar Allah ashe ana na ana tana ciniki Eh.
bi amwalikum wa anfusikum da dukiyarku da kawunanku in kana da dukiya ka sa in kana da ilimi ka sa in kana da rayuwarka ka sa ka zan dan agaji ko kuma lokacin jihadi na musulunci akwai daula ta musulunci ka shiga karkashin gwamnatin musulunci ka yi jihadi haka an gane ko Mm.
duk wanga ciniki da kakai da Allah ƴaƴanka ka sa su su yi ma Allah aiki an gane ni ko ka aza su kai musu tarbiyya duk ciniki ne kakai da Allah matanka su bi Allah duk ciniki ne kake nan kuna yi da Allah wato jahiluna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sai Allah ce yaghfir lakum dhunubakum shi ko Allah sai ya gafarta muku zunubanku kaga ashe kasuwanci ya fara to wa yudkhilukum jannatin Allah kuma sai ya baku aljanna ashe akwai bai'u tsakanin bayi da Allah kuma ranar kiyama na za a cika shi a basu aljanna Mm.
to kaga la bai'un fihi ba ana nufin kowane ciniki ne ababu ba Mm.
ciniki irin wanda kake sawa tsammani Eh.
wala khullatu sai su ce to ai babu abota- abokantaka ko abutta Mm.
sai mu ce a akwai abutta amma ba ko ce ce aka kore ba ina wanda aka tabbatar ta Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina abokanan juna ranar tashin alkiyama makiyan juna ne amma banda muminai ashe su akwai alaka tsakankanin su akwai abota akwai abutaka Mm.
to sai mi kuma sai yake cewa eh, illal muttaqin sannan kuma wala shafa'a babu ceto babu ceto ga kafirai sune ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ko ba haka ba haka.
fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka annahum humrun mustanfira farrat min to qaswara za ka rabu kalla cikin wannan aya da kuka shawo fama tan fa'um shafatu shakiru muna yin fahimci cewa cikin wannan aya ana nuna akwai ceto eh abinda zamu fahimta ta- su kafirai an ka ce ba za ta ba za ta- ba za ta amfane su ba Eh.
dalili kuma an ce ma salakakum fi saqar Mm.
bari mu yi karatu na gida saqar Mm.
mi ya kai ku cikin wutar saqar suka ce lam nakum minal musallina ai mu ba mu yin sallah Eh.
ولم نكن نطعم المسكين بابو ciyar da miskini Eh.
wa kunna nakhudu ma alkhaidina muna kutsawa tare da masu kutsawa na'am wa kunna nukazzibu bi yawmiddini sannan muna ƙaryata muna ƙaryatawa da ranar sakamako Mm.
ah to wa yake wannan aiki kafirai to tunda su ne sai Allah ce to fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfane su ba na'am amma masu imani sai ce wala yashfa'una illa liman irtada su mala'iku ba za su yin ceto ba illa liman irtada sai ga wanda ya yarda kenan sai ya yarda kai ceto kuma sai ya yarda kai ceto ga wanda ya yarda ai masa ceton na'am an gane ko man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa yake da izinin yayi ceto in ba da izinin Allah ba kenan sai Allah ya ba da izini kenan ya faɗi ko cewa wala yashfa'una illa liman irtada kaga kore ceto gaba daya wannan kuskure ne ina fata ana fahimta ta kenan ba za a kore ceto eh, gaba daya ba sannan kuma ceto ga kafirai ba za a kore shi ba gaba ɗaya don saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai ceci ammidinsa wanda kuma hadisai ne ingantattu suka tabbatar da wannan na'am ina fata an fahimta to da haka da wannan zamu kafa hujja insha Allah ta'ala na'am sai kuma abin da ya shafi al-ibham wal idah to shi al-ibham wal idah abu ne mai muhimmanci Mm.
domin alqur'ani zai zo shi mun yi bayanin al-ijmal al-ijmal shine abu azuru ad-dunquli to amma malaman tafsirul qur'ani bil qur'an suna cewa shi al-ibham in an ce al-ibham yafi al-ijmalu fadin ma'ana na'am
yafi al-ibham fadin ma'ana Mm.
an gane ko ma'ana sai ya zamanto dunkulewa ta fi yawa ina fatan kafinci ne zai shafi fage daban-daban Mm.
to shi yasa zaka iske al-ibham kuma yana da sifofi daban-daban za mu iya samun al-ibham a cikin wato ismul jins Mm.
ismul jinsi an ce ismul jinsi suna ne na jinsi Mm.
zai zo a dunkule yana bukatar abubuwa da dama Haka.
misali Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi ko hamza ya karanta fa azallahuma ash-shaytanu azallahuma ya sa su sun yi talallabiya zalla shine yayi talallabiya azallahu ya sa shi ya talallabiya Mm.
sannan azalahuma shi kuma qira'a ta hamza ya Ya gusar da su gusar da su, ya.
kenan sai da yasa su suka yi talallabiya sannan ya gusar da su shine al-alaqa bainal Eh.
qira'at ban sani ba kuma fahimta Haka.
to sai Allah ya ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi Mm.
fatalaqa adamu Mm.
min rabbihi kalimatin ko fatalaqa adama min rabbihi kalimatun Kalimatun.
ko ko ba haka batun da ibnu kasir haka ya karanta Haka.
wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makki aksun tahawwala inji imam shatibi to almuhimmu dai qira'a ta jamhur ta ce adamu ya karbi kalimomi tunda shi adamu shine fa'ili Mm.
a qira'a ta kuma wato ibnu kasir wato kalimomi sun zo zuwa ga annabi adamu annabi adamu ba zai karbe so ko sai mi sai in sun zo daga wajen Eh, Allah sun- babu wani cin karo tsakankanin qira'at kin to kalimatin kin nan kalimomi wadannan kalimomi ne kaga sun zo a dunkule Nan mubhama a dunkule ne.
amma a cikin suratu Al'arab.
al'araf sai bayyana su qala rabbana ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين shine kalimatakin da ake nufi ina fata an fahimce ni misali a cikin suratu abin nan eh, suratul a'raf sai Allah ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kalimar ubangijinka ta tabbata ga bani isra'ila saboda sun yi hankuri wace kalima ce kaga ne na zo da ita mubhama amma a cikin suratul qasasi sai ya bayyana ta wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun Allah ya alƙawlin zai ba su ƙasa zai tabbatar da su wa numakkina lahum fil ard ashe ita ce kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila ina fata an fahimce ni Haka.
haka ismu jinsin misali zaka iska kamar ya zo a wani wuri da qawm kalima ta qawm Mm.
mutane Eh.
ina fata an fince to bayan ce mutane ba a faɗi waɗanne irin mutane bane kaga Allah subhanahu wataala a cikin suratu wato ad-dukhan yake cewa fir'auna eh, kam taraku min jannatin wa uyun Mm.
wa zuru'in wa maqamin karim wa a cikin shu'ara wa kunuzin Mm.
Eh, Na haka haikali.
نعم وزروع ومقام كريم ونعمة ونعمة كانوا كانوا فيها فيها فاكهة فاكهة كذلك كذلك وأورثناها قوما آخرين mun gadar da wannan kasar kauman waɗansu mutane akharina Mm.
kaga kauman mutane ne Ba a gane ko su ne.
su waye su amma sai mi sai yace abinda ake nufi da su bani isra'ila a cikin suratu mi al suratu ash-shu'ara sai yace eh, kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha bani isra'ila kaga yanzu misali kuma a cikin suratul eh, namli da yazo kan bayani kan balqis da abin nan kissa ta da hudu hudu ko ba haka ba da annabi Suleiman sai ce wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah shi annabi Suleiman ya kange ta daga abin da take bauta ma wanda ba Allah ba abin da take bauta ma wanda ba Allah ba rana da wat- abin rana ko inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi kaga min dunillahi kinan nan ash-shamsu ta an gane ko wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirina ta kasance daga mutane kafirai shin mutanen nan waɗanne mutane ne sai gashi hudu hudu ya bashi labarin su dan ya ce ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin ko min saba'a bi naba'in yaqin kaga ashe mutanen garin saba'a suna ake nuhi qaumin kafirina anan Eh.
to kaga alqur'ani yana da irin wannan uslubi an gane ko sannan kuma malamai suke cewa game da abin da shahi al-ibham wa tafsil eh zaka iske in qur'ani ya zo da wani abu wani lokaci zaka iske ya zamanto ba- bayanin shi ta wata fuska a bayyane yake Eh.
kuma bayanin shi ta wata fuska a dunkule yake To.
kaga wannan shi ma yana da bu- bukatar dalibin ilimi ya san da shi Haka, haka.
idan muka duba a cikin suratul an'am da Allah subhanahu wataala ya zo zancen ababen da ake ci wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayr ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukluhu waz zaytuna war rumman mutashabihan wa ghayr mutashabih sace kulu min thamarihi idha asmara sace wa atu haqqahu Yawma yawma hasadi.
hasadi ko hisari wa atu ku ba da haƙƙahu haƙƙinsa yau ma hasadihi ranar da za a girbe shi kaga ta fuskar bayar da haƙƙi bayani mi shike Mujmali.
a'a Eh, eh, Mufassal.
mufassali tunda an ce a ba da haƙƙi ai kowa san an ce a ba da haƙƙi ya san an ce a ba da haƙƙi Eh.
amma lo wani lokaci za a ba da shi kuma ya baya shi ya ce yau ma hasadihi ranar girbe shi Eh.
to haƙƙahun nan wai ɗaya bisa goma zambasuwa Ko duka rabi ne ba zambasuwa za ka kwashe ka bani.
duka zambasuwa menene haƙƙin shi Eh.
kaga dole sai ka koma cikin nassi na ah, hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Eh.
kaga yadda bayanin shi yake Mm.
ina fatan an fahimta Haka.
to kaga kenan wato shi alqur'ani a wani lokaci wajen almubham zai kawo abu mubham daga baya sai yi wajen tafsilin sa Mm.
ina fata an fahimci ni wato ko kuma al-ibham zai zamanto a'a abu ne wanda siyaki zaka kaddara shi kaga duk cikin alqur'ani inda bani isra'ila Allah ce sun riki wani abu amma bai fassara menene suka rika ba Eh.
kaga yace walaqad ja'akum musa bil bayyinati thumma takhastumul ijra kun riki dan maraki Mm.
sai yayi shiru Mm.
ina fata an fahimce ni wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan Ijlan jasadan jasadan.
sun riki mutanen annabi musa bayan tafiyarsa ijlan dan maraki sai yayi shiru Mm.
ina fata an fahimce ni sun mattakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat sun rike dan maraki Mm.
shin sun rike shi mi kaga nan siyakin da zai baka shine saboda sun yi shirka kinan sun rike shi abin bauta Abin sai ka bauta, koma eh.
can cikin suratul taha Mm.
can zai baka labarin wa ma a'jalaka an qaumika ya musa qala hum ula'i ala athari Wa ajabtu wa ajibtu ilayka ilayka rabbi rabbi litarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri Mm.
ka fahimce ni sai wato Samiru ya ri- ya ya batar da su sannan kuma me yake nuna cewa sun rike shi a matsayin abin bauta tunda akwai masu tsaurin kai sai su ce Eh.
kai ba mu yarda da ruwan gaba ko ba haka ba Eh.
sai mu ce a'a to bari ka ji Qur'ani ya faɗi nan cikin siyaki abin da ake nufi da shi Mm.
rikon nan da sun kai da aka zo samiriyu musa samiriyu sun kace suna ne musa samiriyu da yake qur'ani bai ce sunan su musa ba almuhimmu dai samiriyu Mm.
can musa na a a ba mu da labari shin shi na an musa wanda suka kawo cikin kissa jibrilu na yan rene shi an gane ko Su- eh, amma kuma ya zan kafiri eh, Musa wanda Fir'auna ya rena ya zan musulmi wannan da wasu kisoshi ne da ake kawo Alkur'ani bai tabbatar da su ba kuma cewa cewa sunan shi Musa Samiri babu wani tabbaci akai amma almuhimmu Annabi Musa da ya tattauna da su cikin wannan kisam yace fama khatbuka ya Samiri ya Samiri qala basurtu bima lam yabsuru bih فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإنك في الحياة أن فإن تقول لك- فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس مساس.
وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا إيه.
ككل أبن بوتك كنن داما كنن اتخذوه إلها إيه.
كنن سرك إيش أبن بوتك شيسا التي وكانوا ظالمين سن كسنتي الظالمين دون إن الشركة لظلم لظلم عظيم مم.
شركة ظالم تيني ميجرما Baka roƙa Allah akwai hikima cikin yin wannan. abu.
eh saboda shi dan marikin Ah, bai san hikima cikin yin ibhami.
eh shine akwai hikima Mm.
akwai hikimomi da yawa amma wanga da muke akan shi Mm.
bari in bada amsa wanga da muke akan shi Eh.
sannan in bada wata amsa babba Eh.
mai daɗi To.
shi hikimar maraki bai cancanci ya zan Allah ba don su kansu sun yi Allah su bai ji bai gani Allah ce Oh.
afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawla Mm.
wala yamliku lahum darran wala Wala nafa nafa.
abinda bai ji bai gani bai amfanin ka kai ma kenan ka hai Allah naka Eh.
to shi yasa dan bai cancanci Allah ma ya kira shi abin bauta ba shi yasa ce ittakhadha qaumu Musa dan sai dai kai ka kaddara ilahan dan Allah bai ganin cancanta ma ya ambace shi abin bauta ba Eh.
amma shi al-ijmal wa tafsir yana da aghrad kathira
Mm.
an gane ko suna da yawa Mm.
akwai wani doktor ma ismul mausul kawai ya dauke shi ya kawo a, wato hikama istikhdam is- ismul mausul to idan ka duba cikin wani littafi da ake kira dirasatun fi usuli tafsir na ustazu doktor kabiru yunus na kano ya kawo su in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kawo al-ibham ko al-ijmal da asbabuhu menene dalilin da yasa ake yin shi akwai dalilai da dama can zaka iya samun dalili fiye da nawa da nawa me yasa ake yin al-ijmal wani lokaci saboda a um, suturtawa ina fata an fahimce Eh.
ni kamar suturtawa shi daga cikin dalilin da suka kawo Mm.
ina fata an fahimce ni Wataran kuma saboda kadar in abun ba ma kamar eh irin wannan da shine wanda da gaya maka abin ai bai dace ta abin shi ba to kuma akwai abin da suturtawa ake yi wa alaf salafatil ladina khulifu akan uku waɗanda aka bari bu su ta wajen yaki ba kaga da sunan su ya zo cikin qur'ani Mm.
ko da an yafe musu abin sai shi Dan musu shi ya ce nauyi ya abin amma nan.
sai an ka ce wa alaf salafatil ladina khulifu ai shi dan shi a ko an faɗe su ko ba faɗe su ba sai yayi banna tai Allah shi mu tsari aka roƙa Allah al-ibham al-idha inna mabar shi haka To.
je wajen abin da ake cewa al-as'ilatu sitta to al as'ilatu ko sitta as'ilatu zakka as'ilatu zaka as-sitta waɗannan as'ila ne waɗanda in ana son a hada duk maudu'i na duniya Duniya bari ba ka da- ji Mm.
duk binciken da za a yi a duniya Mm.
ko na addini ne ko ba na addini bane Eh.
duk aikin da ya shafi ilimi a duniya sawa'an tafsiri ne Mm.
ko kuma hadisi ne Mm.
ko kuma fiqhu ne Mm.
ko usulul fiqh ne Mm.
ko kuma lokaci Mm.
ina fata an fince ni maudu'i na lugha ko maudu'i na sarfu ko na hau ko balaga Mm.
ina fata an fince ni ko kuma bincike ne na 'yan sanda Mm.
ko bincike ne da ya shafi jarida ta duniya ko bincike da ya shafi shari'a ko binciken da ya shafi duk ma'ilimta na duniya ana gina shi ne akan waɗanga ababe guda shidda Kuma da kowane yare malam.
da kowane yare duniya Mm.
kowane yare a duniya Mm.
kai ba ma mutum ba har aljani ko aljani na zai bincike to sai ya shiga cikin waɗanga To menene Bar- su bari mu malam?
kare su to waɗanga Eh.
idan ka same su duk maudu'in da zaka tattauna na bada wannan ne saboda mutum ya gane cewa suna abin ga Da- da zaran kana son ka gane abu da kyau sai ka ɗauki waɗanga ababe guda shidda da ka ɗauke su maudu'i yanzu in an kamin maudu'i dubu Mm.
ai suna tada hankali ko Eh, to na ƙara wasu dubu sun zan nawa dubu biyu, kai na ƙara dubu takwas sun zan nawa dubu goma, to yanzu sai a ƙara min wasu dubu goma dubu ishirin.
sai a kamin maudu'i dubu ɗari Eh, dubu ɗari da ashirin ko Ɗari da ashirin.
to sai a kamin maudu'i miliyar eh, biliyan Mm.
ai suna da tada hankali ko Eh.
to da na aza waɗanga ababe guda shidda Mm.
in akwai yadda za a yi kai tsaye ina iya haɗa wannan maudu'in Oh.
shi yasa bayani ne mai muhimmanci ga ɗaliban ilimi Mm.
duk maudu'in da anka kawo ma duk hudubar da za ka yi duk muhadarar da za ka yi duk binciken da za a yi kamar 'yan sanda investigation Mm.
zan ba da misali da kamar 'yan sanda saboda aikin su yana da muhimmanci za 'yan jarida Mm.
ka gane ko in ba da misalin su ka gane ko sannan in ba da misali da jujoji masu shari'a Eh.
to a ƙarshe sai in zo ga tafsirul qur'ani bil qur'ani saboda shine muke akan shi eh.
sai in fayyace bayani Eh.
to yanzu da wani zamu fara da 'yan sanda zamu fara ko da 'yan jarida A fara da 'yan sanda malam.
'yan sanda Eh.
to yanzu 'yan sanda sai aka samu wani mutum ya kashe wani mutum Mm.
ba a gan shi ba Eh, to yanzu idan za a fara bincike mm.
ya ne za su yi su bincike abu na farko suna son su san zatin mutumin da ya kashe Mm.
to shine tambaya ta farko man Man.
wane ne
Mm.
ka fahimce ni sai ana son a san zatin wane ne ya kashe mutumin nan to ai tana yiwa lokacin da ya kashe ba a gan shi ba Mm.
to ya za a yi sai a nemi in akwai wanda an kasan suna da adawa da shi Mm.
wane ne ya waya da shi ta ƙarshe Mm.
wane ne suka rabu da shi na ƙarshe wane ne suke neman mata guda da shi ya kasa shi Eh.
to sai a nemi alaƙoƙin da za su iya sawa a gano man ɗin nan Mm. Waye ne suke kasuwanci ko suka ko taɓa wani?
kasuwanci ko suka taɓa rigima kaga duka abubuwa ne wanda ana son a san su Haka.
to sai abu na gaba sai ma ma tana nufin sifa abu Me?
yawwa sifofin abu ko kuma umiyeyi ya zama to abu ne wanda ba mai rai ba Mm.
misali to sifofin mutumin nan yanzu an gane wani wani dan wani Mm.
shin wani nan dogo na Mm.
gajere na Mm.
baki na Mm.
fari na Mm.
an gane ko ya fuskar shi take sai a nemi sifofin shi Eh.
to yanzu sai mu je zuwa ga tambaya ta biyu tunda mun samu man mun samu Ma.
ma sai mu za- mu je zuwa ga mata Mata.
wani lokaci na ana son a san sha biyu na dare ne ya mutu Mm.
karfe ɗaya na dare ne ya mutu Mm.
da safe ne ya mutu Mm.
a tantance lokacin sai su rubuta er Mm.
domin shi man tana buƙatar ɗan adam ma tana buƙatar sifofi ko abu Eh, mata shi ko tana mata buƙatar tana buƙatar lokaci a wani lokaci ne abin ya faru Mm.
to sai mu je zuwa gaba da gaba Aina.
aina a ina ne Eh.
ka gani localization ta duniya gaba ɗaya geography muna da continent guda biyar ko takwas nahiya takwas Mm.
to yanzu in an ce abu ya faru cikin nahiyar nan guda takwas wace ce daga cikinsu Mm.
sai a ce afirka misali Mm.
kaga yanzu mun rage ki to daga afirka a wace ƙasa ce Niger wannan.
muna iya cewa a afirka ta yamma ko ta gabas ko ta kudu ko ta arewa in ma akwai ta kudu Ba, ƙara arewa ragewa.
to yanzu an ka shigo afirka ta yamma sai a ce to niger kaga an ƙara raguwa to niger wace jiha misali sai a ce tawa tawa wani gari sai a ce kwanni kwanni a wace unguwa sai a ce sabon gari a sabon gari a ina sai a ce masallacin juma'a a masallacin juma'a a ina gidan rediyon al'umma a gidan rediyon al'umma a ina inda ake gabatar da karatu kaga da wannan ne masu ilimin geography da localization ta duniya suke iya fahimtar abu yadda ya faru a wani wuri ne a duniya Eh.
da wannan ne aka yi map abin da suke ce ma cart ta duniya yadda ake iya gane wuri Mm.
to mun samu mun samu Mu aina.
eh aina to sai kuma kaifa mm, kaifa yaya ne abin ya faru shine yanzu polisai masu dibin yadda aka yi accident masu masu abin da kwasta kenan yaya ne abin ya faru Eh.
wani na ya buga ta baya shin mota nawa suka yi accident waheto dama waheto hagu ko mota hudu ne a'a shin ana ruwa ne suke gudu ko ko gudu ne yayi yawa ko ko sun taka burki ko ko sun sha kwaya ko ko dan giya na ga tuka mota duka za a gane ta yaya ne abin ya faru Ba Hassan.
shin motan nan wutacenta duka suna aiki burkinta yana aiki ba ta dauke da wata matsala shi dai ana son a san d- ta yaya ne abin ya faru Mm,
sai na ƙarshe limaza don mi abin ya faru to haka ne yan sanda suke aza investigation kinsu a duniya sai su ƙara da waɗansu abubuwa amma waɗanda su ne tushe wani zai ce ku asiri ne a babu wani asiri mallan kawai sanin ilimi ne in dai ka san ka'idar ilimi ai ba zai baka wahala ba Eh.
to sai mu je gaba to mu mu mun samu yan sanda sai mu je zuwa ga yan jarida Eh.
duk labari na duniya akan waɗanda ne ake gina shi mm, amma mutane da yawa ba su gane ba yanzu idan an ka ce shugaban ƙasa kaza mm,
to daga nan mun samu mandama mm.
domin man shugaban ƙasa Mm.
muna iya musan musan namiji ne ko mace Eh.
kaga man ta fito Eh, ma sifofin shi Eh.
gajere na dogo na baki na mm, ina fata an fice ka- kaga yan yan jarida sun ce shugaban ƙasa ta kaza kaga sun ba mu zatin shi sun ba mu sifar shi eh, to yanzu sai suka ce ya je a ƙasa kaza Mm.
kaga aina ta hito eh, ziyara mata koko ya je dai ƙasa kaza eh, wani lokaci ya- ya je can karfe kaza a lokaci kaza ko rana kaza ko jiya ko yau kaga mun samu mata ta hito eh,
to sannan kaifa ta yaya Eh.
jirgi ya hau Eh.
ƙasa ya tafi keke ya hau jirgi eh, eh, mota ya hau ƙasa ya tafi ko da yayi ki- ta ta yaya dai ya Eh.
tafi koko da jan ciki na tafi koko kaka
eh, to limaza don me ya tafi Eh.
ya je neman a duba lafiyar shi Mm.
ya je kan ziyara ta alaka ƙasa.
ci gaban kasa ya je ne neman taimako Mm.
ya je ne kaza ya je ne kaza haka ne sai a tartara labari da na an kare da shi duk mai fahimta yana iya gane ga inda bayani ya samu ba ka da makalla kana ganin cikin wa'annan guda shidda akwai guda tana iya ta samu bata zo ba kuma labarin ya cika eh labarin yana iya cika in an ka samu masu muhimmanci daga ciki Mm.
ina fata an fice ni Eh.
saboda sanin don mi shugaban kasa ya balaguro ba tabbas bane ana iya nuna muku na abu zahiri Mm.
amma na kasa na can kasa eh, sai dai yau da gobe tana iya bayyanawa eh, bayani na ɗaya daga cikin su na iya bayyana abu gaskiya ne ko ƙarya ne an huta haka ina fata an fince ni Na'am.
yanzu misali an kace shugaban ƙasa kaza ya je ƙasa kaza sai an ka samu shugaban ƙasar nan yana cikin ƙasar shi Mm.
ai labarin ya ruguje gaba ya ɗaya.
rubuce Eh.
yawwa mu je aka rawa sai kuma abin da ya shayi alaƙa su wannan asilatu sita da tafsiri Eh, to mu zo ga yan ja- eh, jujoji eh masu shari'a Eh.
masu ɗarmin mutane mm, to su ko ya suke yi su gane mutum yana da gaskiya ko bai da gaskiya yanzu idan aka ce mutum ya aikata wani abu akwai wani mutum da aka ce ya aikata wata ɓanna mm,
to yanzu sai yan jarida suka yi bincike eh, jujoji suka yi bincike to jujun a ƙarshe sai ya gane ba gaskiya ba ne domin wani mutum ne aka ce ya aikata wani laifi mm, da aka kai shi a kotu sai shi jujun cikin tambayoyin da ya masa tun da ka sai an ka kawo ƙara ka ce wani ya maka laifi sai ya tambaye ka me ya sunan mutumin nan suna nan suna rubuta ba ka gane ba sifofin shi kana rubutawa yau shi na kun kai rikicin sai shi rubuta mm, ka gane ko a wani wuri sai ya rubuta duk unguwa kana nan kana bashi na rubutawa yaya ne kuka yi kai ka buge shi ko shi fara bugun ka kaza kaza kaza kaza don mi kuka yi wani rikici sai ka rubu- a rubuta to sai shi kira shi da ya kira shi ya aza waɗannan kana saba sai ce ba a zuba haka kace ba okay to yanzu shi mutumin an zarge shi an ce ya aikata wani abu mm, to shi kuma jujun mai bayani sai ya tambayi shi ya tambayi su mutanen da suka kawo kara shin wace rana ce kun ka ce mutumin nan yayi abin nan sun ka ce rana kaza a wani lokaci suka ce lokaci kaza shikenan da aka zo sai ya tambaye shi rana kaza kana ina mm, sai ce rana kaza shi na gari kaza mm, a ina sai ce yana a makaranta kuna mi kuma muna jarabawa shikenan sai ce to ya dage shari'a yanzu sai ya tura a wannan jami'a din mm, ko a wannan makarantar ya ce shin wai ranar nan ana ga jarabawa ko ba a yi suka ce ana ga jarabawa ta mi ta kaza to a wannan lokacin sai ya ce a kamai ka san a ja- a kusa- wasu jami'o'i idan zaka shiga zaka rubuta lokaci kaza ni shiga da lokaci kaza in zaka fita ga lokacin da na fita shikenan sai aka zo sai aka ce ga lokacin da ya shiga ga lokacin da ya fita su ko sun ce ga rana kaza kuma wannan lokaci to da wannan shi wannan mai shari'a ya ce to abin da aka faɗa masa ƙarya ne dan lokacin da suka ce ya aikata abin ga wurin da suka faɗa shi ko wannan kuma yana lokaci can.
yana can yana jarabawa an gane ko haka haka da eh to sai a ƙarshe ana ran mutum da lokacin mu ya matso eh eh, game da abin da shahi ilimin tafsiri mm, yanzu misali idan aka kawo maka maudu'i na Qur'ani mm, an gane ko ana son kai tafsirikin shi yanzu sai- sai ka ɗauki yadda ake yin shi yanzu kaga misali alma'u ruwa mm, ai ba da adam bane amma muna buƙatar sifofin ruwa eh to sai Allah ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mm, mubarakan Mubarakan.
mun sabkar da ruwa masu albarka Mm.
to ka tsaya ɗaya kai bayanin albarkar ruwa maudu'i ya ƙare mhm, sannan kuma ruwan nan sai Allah ya ce ya sabkar da shi daidai gwargwado wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin mm, daidai gwargwado kenan ma- ruwan nan ba haka ne suke sabka ba shi Allah ya san ya san yadda suke sabka eh, ina fata an fahimci ni to ruwan nan kaga sai mu samu mushi sifofi mm, ma'an mubarakan ma'an bi kadarin ma'an furata ta Ma'an ta cirwa tahura.
ma'an tahura tsarkakakku Mm.
waɗanda idan suka same ka da su ne waɗansu malamai suka ce mi suka ce ruwan sama suna da tsarki kenan ruwan rijiya suna da tsarki sannan kuma ana iya ayi wanka da su ana iya wankan janaba Mm.
tunda tahura aka ce musu ba a ce tahiran ba tahuran shine mai tsarki ko mai tsarkakewa tsarkakewa, da.
sabanin hura tana da tsarki amma ba ta tsarkakewa Eh.
lifton yana da tsarki bai tsarkakewa Mm.
amma shi wannan tsarki ne wato yana tsarkakewa shi Mm.
asali aka kira shi tahuran Mm.
to yanzu mun ji wannan sai mu zo zuwa ga me yasa Allah ya saukar da ruwa Mm.
illolin suna da yawa ba za mu iya taskance su ba amma waɗanda suka zo cikin alkur'ani waɗansu muna iya istinbatin su Mm.
sai mu gane cewa Mm.
Allah ya ce ya saukar da ruwa linuhyiya bihi baldatan maita Mm.
dan mu rayar da garin da ya mutu wa nusqiyahu kuma mu shayar da ta ta hanyar ruwan nan mimma khalaqana abinda muka halitta an'aman dabbobi wa anasiya Kathira.
da mutane masu yawa Mm.
sannan kuma cikin suratul eh, Am- anfal sai ce istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ko murdafin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna wato Wale zama yana kulubu bihi kulubu.
قلوبكم نعم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنه منه Mm.
وينزل عليكم من السماء ماء Mm.
liyutahhirakum bihi kaga ashe Allah ya saukar da ruwa liyutahhirakum bihi don ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba ankum rijza shaytani don ya tafiyar muku da datti na shaytan malamai suke cewa da wannan ake iya kafa hujjar cewa ruwa suna maganin sihiri
Ruwan sama Eh.
kaga yanzu nan muna maganar ma ruwan sama da kuma ana muna ruwan sama ko Mm.
to kaga nan wannan suka ce don an ce wa yuzhiba ankum rijza shaytani ashe idan mutum yana fama da sihiri aka yi ruwa shi yasa ma ruwan farko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam galibi yana zuwa ne ruwa su taba shi yana cewa innahu hadithu ahdin bi rabbih Mm.
ina fatan kana fahimta ta kenan wannan ya nuna cewa ashe ruwan nan suna maganin mi suna maganin sihiri ayi wanka da su kuma a sha to yace wato wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijis shaytan sannan mi Waliyarbita ala wali yarbita ala qulubikum ashe ruwan nan daga cikin amfanin su suna isa dan adam ya samu ya gaji sai ya samu in yayi wanka ya ji cewa ya komo zam Eh, shi yasa masu azumi suke haka nan kenan. wani.
Ah, dole wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma dan ya tabbatar da dugadigai suka ce lokacin da aka yi ruwa kasa tana da tana da sulbi rairan yana w- cashewa da sahabbai amma sai aka yi ruwa saboda kafa su ta rinka tabbata a ciki ashe ruwan nan akwai illoli da dama Mm.
ina fata an fahimci ni da, da Allah subhanahu wa ta'ala eh, yake sawar eh, a sabkar da shi daga ciki fitar da tsiro ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum Kallaku.
dan a fitar da tsiro wanda yake arziki ne gare ku Mm.
an gane ko to eh, fitar da abin da ke cikin gonaki wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid to wannan kaga sai ya baka sifofi da da- da- da- na ruwa da dalilin da yasa ake yin ruwa wanga na baka misali ne a cikin alkur'ani kafin mu liƙe sai mu bada misali da wato Allah subhanahu wa ta'ala da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na'am.
yanzu idan muka zo cikin tafsirul qur'ani bil qur'an sai mu dauki Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa da ayyukansa cikin qur'ani aya nawa zaka samu Dube bai ma.
ka gani wa ilahukum ilahun wahid abin bautan ku abin bauta ne guda ne kaga mun samu sifofin Allah la ilaha illa huwa rahmanur rahim sunayen Allah gaba ɗaya a cikin alkur'ani sifofin sa ne Na'am.
huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asmaul husna tafsilin waɗanga sunaye gaba ɗaya kare da maudu'i dan guda ma in ka dauka kafin ka kare bayani kan shi ma lokaci ya kare Eh.
ina fatan ana fahimta ta sifofi kaga nan mun dauke ma kenan sifofi Allah subhanahu wataala ayyukansa suna da yawa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sa'abil musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qiluna sifofi Allah kenan Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha an gane ko Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha Wa alqa fil ardi rawasi.
أن تميد بكم وبث فيها من كل آه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم Mm. Wabata fiha من كل دابة كغني آه، صفوف الله سبحانه وتعالى آم، ألف لام را ألف لام ميم را تلك آية الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير أمر ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر كذا دو أيكن شني يفصل الآيات لكم بالك وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار duk aikin sana wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit wa mukhrijul mayyit min al hayy dhalikum allahu fa anna tufakun faliqul isbahi ga sunan sifofin allah ayyukan allah ka kama muka dora limaza kenan hikima ta Allah hikimar da Allah ya sayi su duka abubuwan da Allah ya halitta wa ma khalaqna as-samawati wal ardi wa bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin Wa ma khalaqtul jinna wal insa insa illa illa liya'budun misali to sannan mu zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda um, eh, lokaci ya dan fara matso muna sai mu kawo dai sunansa a alqur'ani ya zo wuri guda hudu wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma ba a taba kiran shi ba ya muhammad saboda girmamawa amma duk annaba suka ce an kira su ya isa inni mutawaffika ya musa inni ana allahul azizul hakim da sauransu ya yahya khudhil kitaba bi quwwa amma shi ya- yawa amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba a kira sunansa ba sai dai mi sai dai an ka bada labarin shi kaga wa ma muhammadun kenan ma- wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul a cikin suratu ali imran ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a cikin suratul ahzab sannan kuma ala muhammadin wato wallazina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin suratu muhammad ko suratul qital sannan muhammadur rasulullah a cikin suratul fath to kaga mun samu sunan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sifofin sa fa suna da yawa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi idnihi wa sirajan munira azizun alaihi ما لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سنن لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه صفه شتي تتلاوه matsayin mai- huwa talin yatlu mai karantawa ne kuma yana karatu kaga kenan duka abubuwan da manzo ya zo da su sifofinsa a cikin suratul a'raf alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil kaga ya'muruhum bil ma'rufi kenan amirun bil ma'rufi wa yanhahum anil munkar fa huwa nahin anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat kenan muhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith muharrimu yuharrimu alayhim al-khaba'ith kenan muharrimun alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم اسرهم والاغلال عنهم كانت عليهم فالذي kaga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Qur'ani sai ka fitar da su kina kaga daga nan ka hada maudu'i to irin haka ne idan ka dauki sifofi sai ka yadda sifofi na abu in sun kai goma ko kuma wani lokaci ne aka yi abin nan a ina ne aka yi shi ya za a yi shi to haka ne sai ka hada ayoyi ka hada dubban maudu'ai Yana da duk kai kalimar da maudu'i.
an ka baka duk fi'ilin da an ka baka a zami shi waɗannan tambayoyi guda shidda in sun kai su wanda yake so yayi tafsirul mawdu'i dole sai yana da wannan asiri.
waɗannan ƙwarai ku kuma ko ko bahasi da kai na jami'a yanzu da na tashi kan bahasi na jami'a kalima guda ta manta ishe ni Mm.
mallaman da an kai tun tun da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama duk sahabban da ka gani da an kai labarin su tarihin su kamar yanzu littafin ibnu hajar al-asqalani an gane ko na abin nan na at-tarajum wanda ya kawo eh, al-isaba fi tamyiz as-sahaba duk sahabi man ta isa kai ta- kai labarin shi al-isti'ab na ibnu abdul bar man ta isa sannan ka je zuwa ga sifofin shi kenan duk tarihin tarajum na malaman duniya gaba ɗaya da man zaka iyawa duk wani mutum wanda ya shahara a musulunci sai ka saman sifofinsa kawai sai ka yi risala ta majistar ko doktora nan da nan ka kare da wani dan siyasa ne wani wane ne da ka ɗauki manta ishe ka shine wane an haife shi wane a lokaci kaza yayi kaza yayi kaza in yana dare yanzu yana kaza in ya mutu shikenan manta ishe ka sifofinsa aikinsa a ina aka yi shi a ina ya rayu a ina ya mutu ina fatan fice ne haka ne ake hada maudu'i wato asulu na hada maudu'i kuma duk fi'ilin da an ka baka fi'ili ne aiki da an ce maka fa'ala ya aikata katala ya kashe daga nan sai ka nemo waye yi kisa miye sifofin shi wa aka kashe ina fata an fice ni a ina ne aka yi kisa wani wuri ne aka yi kisa yaya aka yi kisan don me aka yi kisa haka rogala ko za ku yi dan ƙara mita muna asilatu sakayan nan to as'ilatu zaka as-sitta mawdu'i ya matso Na.
shine man wane ne ma mine ne ko ko sifofin wanda aka faɗa Eh.
mata a ina ne aina a wani wuri kaifa ta yaya limaza don mi Eh.
man ki da faransai ma ana iya cewa kuwa mata kan aina ana iya cewa u kaifa koma koma limaza furkuwa da english kuma an ce man who ma to shi kuma Why.
why Why.
a why kamar dammi ne wato mata dai ana nufin when Mm.
aina ana nufin eh, when shine eh, abin nan when ana nufin Kan.
eh, a when ana nufin kan wani lokaci sannan aina a ina ne where sannan kuma kaifa how sannan kuma limaza why Eh.
ina fata an fahimci ni Eh.
to kenan eh, wannan dai a gurguje ga masu jin ingilishi mun dan kawo gurgudu gurgudu ta mu gudunmuwa gurgudun hali abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Masu saurare nan za mu ja labulen shiri, insha Allah ba mu gyatsa ba, amma haka za mu gintse. Ah, Abin da muka faɗi ya zama daidai, Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Sai gobe insha Allah za ku ji mu da sabon shiri insha Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh